أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بركة مدساكي سادوا أولا شكرا ميتار البركة تا دبو دايا دا دري هدو دا أربعين دا دايا وان دا ياي داي داي دا دبو بيو دا شا دبو بيو دا إشرين miladiyya haihuwa annabi isa dan na maryam a filin wannan tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa tsawon yau shekara hudu a wannan gari mai tarin albarka na tawa muna addu'a ta alkhairi wannan azumin da muka soma allah subhanahu wa ta'ala ya sada mu dukkanin alkharran da ke ciki allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da kariyarsa kasashen duniya da kuma wannan kasa ta mu mai albarka da muke cikin wannan yanayi na ibtila'i da jarabawa ya Allah muna kai kuka zuwa gare ka wanda tabbas muna da yaƙinin idan muka kai kuka Allah kana karɓa mana kuma za ka shahe mana hawayenmu ya Allah ka biya mana bukatocinmu na alkhairi yau muna rana ta watan rana ta asabar biyu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da watan arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da ishirin da biyar idan mamanta ba a wata na hudu watan abril miladiya dubu biyu da ishirin Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci a shekarar ta gabata a tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya a cikin suratu shu'ara watan daidai aya ɗari da hamsin da tara inda mu yi bayani annabi salih alaihi afdalus salatu wa atamu taslim faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi aya ta 160 daidai Allah subhanahu wa ta'ala ita kazzabat qaumu lutin كذبت قوم لوط المرسلين na'am إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون
Mm.
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
Allah ya ce kazzabat qaumu lutin al-mursalin id qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin Allah ya ce kazzabat qaumu lutin al-mursalin mutanen annabi lut alayhi afdalus salatu wa atammu taslim sun ƙaryata almursali da manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu malaman tafsiri suka ce kazzabat qaumu lutan almursalin mutanen annabi lutu sun ƙaryata manzanni manzo nawa aka aiko musu wato manzo guda ne shine annabi lutu to me yasa Allah ya ce almursalina malamai suka ce dalilin cewa almursali shine wato duk wanda ya kareta annabi daya to kamar dukkan ya kareta annabawan Allah gaba ɗaya ne shi yasa Allah ce kazzabat qaumu lutun almursalin mutanen annabi lutu sun karyata nan manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko zuwa gare su idh qala lahum aquhum lut yayin da ɗan uwansu annabi lutu alaihi afdalu salatu wa atamu taslim wanda ke shi annabi lutu ɗan uwa ne ɗan ɗan ɗan uwa annabi ibrahim alaihi afdalu salatu wa atamu taslim jikan azari ne to ya kasance yana cikin mabiyan annabi Allah annabi Ibrahim alaihi afdalu salatu wa atamu taslim tare da shi annabin Allah annabi Ibrahim ya yawon da'awa har ta kai ta kawo dalilin shakuwarsa da annabi annabi Ibrahim sai kuma shi ma sai Allah ya sanya shi watan ya zamanto annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala to shine Allah ya ce iz qala lahum akhuhum sa'ilutun yayin da ka tuna lokacin da dan uwansu annabi lutu ya ce musu ala tattaqun ashe ba za ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba ba za ku tsoraci Allah ba ba za ku daina abin da kuke yi na sabon Allah ba domin duk lokacin da kaga Allah ya turo wato annabi to akwai abin da ake aikatawa na sabon Allah sai ya zo ya karantar da su ya musu wa'azi akan su nisanci duk abin da suke yi na sabon Allah su rungumi bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to mutanen annabi lutu aikin su luwadi shine annabin Allah annabi lutu sai ya musu wa'azi sai ya ce ala tattaqun ashe ba za ku ji tsoron Allah ba ku daina akan ku daina aikin da kuke yi na luwadi abu ne wanda yake mummunan aiki ne kazanta ce inni lakum rasulun amin Allah ya ce sai sai ya ci gaba da masu wa'azi ya ce tabbas inni lakum ni kinnan lutu waton lakum gare ku ku al'ummata rasulun amin ni mai wa'azi ne dan aikin Allah ne Allah ya aiko ni zuwa gare ku sannan kuma aminun amintacce ne Allah ya yarda da ni ya bani annabta sannan kuma ba za ni muku ƙarya ba ba zancen ƙarya ta tare da ni da ku abu da nake gaya muku abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala watan ya hana sa sannan kuma ina da aminci gun Allah subhanahu wa ta'ala kuma a cikin ku kukan ku kusan cewa ni ba mutunan banza ba ne sai ce wa ma as'alukum alaihi min ajr ni ba na tambayar ku ba na buƙatar idan na zo ne muku wa'azi don kun shiri kuka zamanto bayan Allah na gari da za ku mutu Allah ya sanya ku aljanna ba na buƙatar ku bani lada dan na ɗora ku saman tafarki na gari ba na buƙatar ku tara dukiya ku bani ba ina ƙauna ba ne ku yi noma ku cika min waton rahewata ko kuma a'a ku cika min garge na da bisashe ko kuma ku ɗogi kuɗi tsaba likit ku bani wannan ba shi bane hadafi hadafi na shine na kun ɗoru kan tafarkin Allah subhanahu wataala domin mi mu mutu tare mu tsira tare Allah subhanahu wataala ya sa mu dace yace wa ma as'alukum alaihi min ajr bana neman wata lada a gare ku bana buƙatar ku bani wani abu na jinga wani aiki da ne dan na karantar da ku littafin Allah na yi muku wa'azi na dora ku akan as-siratul mustaqim ku ɗauko wani abu ku bani marmakon jinga in ajriya illa ala rabbil alamin hakikan ni ladata sakamakon aiki na in nayi da ikhlasi Allah subhanahu wa ta'ala shi zai bani wannan ladan domin shi yayi alkali duk wanda yayi aiki dan sa to Allah subhanahu wa ta'ala ba za ya kuma tasa ba a gobe alkiyama Allah zai sanya cikin bayu na gari kuma wanda za su tsira da aljanna firdausi in Allah ya yarda yace in ajriya illa ala rabbil alamin hakikan ladar aikina watan shina wajen Allah subhanahu wataala ku ba za ku iya biya ni ba dan wallahi ba wanda ya iya biya malamin ka na alqur'ani ka biya shi ba ka iya biya shi da za ka tara mai dukkanin abin da kake da na rayuwa to baka baka bashi ladar aikin shi ba domin malami mutum ne wato mai karantar da kai alqur'ani to wallahi babanka ne kuma babanka ba abin da za ka iya kai mai a rayuwa ka ce ka biya shi jinga saboda tun kana ciki cike ka dauka wani aka zo aihuwarka haka mai karantar da kai addini baka san komi ba ya karantar da kai tun daga huruful hijaiya haka karanta alqur'ani tilawatan haka zo ka hada ta alqur'ani kuma ka karance tafsirin sa wallahi baka iya biyan sa sai Allah subhanahu wataala in ajriya illa ala rabbil alamin hakikan lada aiki na na jinga yana gun ubangijin tahalikai wanda shi shine almudabbiru li shu'uni khalqihi sai Allah ya ce a gaba atatuna dhukrana min alamin na'am wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun Allah ya ce a ta'tuna dhukurana min al'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adu Allah ya ce a tadharuna a ta'tuna dhukurana min al'alamin ashe ku kinnan ku mutane na kun zowa watan maza daga cikin talikai mazan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ɗan uwanku yanzu ku su kuke shawar wannan watan inkari istifhamul inkari ne yana kyama kuma yana tambayar akan abin da yake kyama yanzu wawancin naku da kazantar taku har ta kai za ku iya zawa ku yi kwanciyar aure da dan uwanka namiji ai kazantar ta huce kazanta a ta'tuna dhukurana min al'alami ashe yanzu za ku iya zowa ƴan uwanku maza na cikin talikai su zama to su ne abin saduwar ku wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku bar abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku na jin daɗi wa mata cikin ku Imam mujahid alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa a ƙarƙashin wannan ayar a tafsirin Ibn Kasir wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum yace taraktum furujan nisa ila adbarir rijal ashe yanzu ku azantarku da wawancinku da ƙauyancinku da saganci da kuma rishin inda gabas ta sanyawa gaba da ya zama to kun saki hanya kun saki layi rezon ku ya kunce ku bar farjin mata da Allah ya halitta don ku don ku yi Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci wannan mata jikin yanzu kuma sai ya zama to shawar kwanciya kuke da iya maza yace kai bal antum qaumun adu ku dai mutane ne masu ƙetare iyaka wallahi kun kai matuƙa wajen ƙetare iyaka a rayuwa wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya wasafa mutanen annabi lutu da wasafi guda uku akwai inda Allah ya kira su ya ce bal antum qaumun musrafun ku mutane ne wanda masu banna kun banna ta yawa a ce ga mace da Allah ya halitta maka dan kai Allah subhanahu wa ta'ala ka dubi duk inda Allah ya bayanin mace sai da Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha na'am وجعل بينكم مودة ورحمة sai ya ce إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce wa min ayatihi na daga cikin ayoyi addalatu ala izmatihi jalla ula da suke nuna girman Allah madaukakin sarki an khalaqa lakum shi Allah ya halatta lakum gare ku ashe kaga hal- maqsudin halittar mata da aka yi an halitta ne dan maza Allah ce an khalaqa lakum ya halitta gare ku an bana an halitta muku azwajin matattaki Allah ce litaskunu ilaiha domin ku samu sukuni da natsuwa annabin Allah annabi annabi Adam haka Allah subhanahu wataala ya bayani sai Allah ya ce kuma sai ya halitta masa matarsa kadi farkon suratul nisa'i Allah ya yi bayani a wannan farkon aya Allah yake nu- Allah- ya ayyuhan nasu يا taqu
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة na'am وخلق منها زوجها Mm.
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء sai ya ce واتقوا الله mm.
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام inna Allah إن الله كان عليكم رقيبا
Allah ya ce ya ayyuhan nasu kaga nan ba a kira masu imani ba sai aka kira da kafirai da musulmi da munafik har da munafikan Allah ya kira duk mutane gaba daya Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane baki daya Allah ya ce ittaqullaha ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku min nafsin wahida daga rayuwa guda daya shi ne annabi adam sai Allah ce wa khalaqa minha sai Allah ya halitta daga wannan rayuwar zaujaha ai watan sinfaha dan ya zamanto jinsinta wanda zai samu rayuwa da shi kaga annabi adam ma halitta mewa hawa'u domin shi to Allah subhanahu wataala ya halitta muna mata ne don ya halitta mata ne don maza kuma da kuma ya halitta maza don ya halitta maza da ni don mata ba wanda ke rayuwa babu wani to su kuma dan kauyancin su sai suka zamanto a'a kawai kawai shawar kwanciya suke yi da maza sai annabin Allah ya ce atazaruna a tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum yanzu za ku daina biyan bukatar ku gun abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku min azwajikum na matattakin ku Allah ya halitta mata gare ku don ku samu sukuni na rayuwa sai ce kai bal antum qaumun adun ku dai wallahi mutane ne wanda dai kun ketar iyaka a rayuwa wannan aikin da kuke ya fita da tsari na dan annabi adam a ya koma rayuwa ta dubbanci to kaga wa'azin da annabin Allah annabi Lutu ya musu da annabi Lutu ya musu wa'azi ga abin da suka ce qalu قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين
Allah ya ce qalu la illam tantahi ya lutu latakunanna minal mukhraji annabin Allah annabi lutu sai ya ce musu bayan ya musu wa'azi sai Allah ya ce qalu sai mutanansa mutanen wa annabin Allah annabi lutu suka ce ya lutu sai so ya kai lutu la il la'in lam tantahi har in baka daina wannan wa'azi wa'azin naka ba baka daina cewa mu daina irin aikin da muke yi ba to la takunan na minal mukhrajina wallahi za mu fitta kai daga cikin garin nan da kai da mutanen ka baki daya wannan kaga sunna ce ta mutanen tun daga kafin randa idan ka cika mutane wa'azi suna da mulki a kanka to sai a dinga maka barazana ko ka daina ko ka ɗauki mataki a kanka bayo aka fara ba shi yasa duk abin da za a yi a yanzu ba zai ba mutane mamaki ba don tun daga farko an yi kuma daman haka rayuwa take sunnatullah walan tajid li sunnatillahi tabdila Allah ya sanya a zukatan duk wanda bai imani da Allah akan idan aka zo aka yi mai wa'azi in bai yi ba to sai ya ce mu za mu dauki mataki suka ce ya lutu ya kai annabin Allah annabi lutu la illam tantahi har in baka daina ba la illam tantahi har in baka bar wa'azin da kake yi ba to za mu ɗauki mataki wani mataki za mu ɗauka la takunan na minal mukhrajin to za mu fidda ka daga cikin garin nan ba ruwanmu da kai ɗan garin nan ne babu ruwanmu a'a za mu fidda ka daga cikin gari qala sai ya ce inni la amalikum min alqalina yace wallahi ni game da aikin da kuke yi ina mai bakin ciki game da aikin da kuke ina jin haushi da takeici in gare ku al'umma ta kuna sabon Allah subhanahu wataala sunna ce har yau ta dukkanin bayan Allah masu da'awa tun daga kan annabawan Allah har zawa malumai idan suka ga ana sabon Allah in dai akwai in dai malamin Allah ne ya ga ana sabon Allah wallahi ran shi baci yake yi duk annabawan Allah ya suka zo idan suka yi wa'azi suka yi wa'azi aka karban wa'azin mutane suka dage abun yana damu annabawan Allah gashi abin ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai da Allah ya koyo manzon Allah hakuri Allah ce kada ka wahala da kanka ba za su yi imani ba sai dai ta da hankalinka shi yasa dina za ku ta da hankali ku ce ai kaza ai kaza wallahi ba su saurara muku sun riga su sun maqasat qulubuhum fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa zukatan nasu sun riga sun bushe kuma Allah Allah ya kaddar ba za su yi imani ba in ka sauke musu qur'ani so dubu wallahi ba za su musulunta ba suka ce la illam tantahi ya nuh la takunanna minal mukhrajina qala inni la amalukum minal qalin ce ni wallahi aikin nan da kuke yi yana bata min dare ina jin haushin sa yana yana bakanta min da rayuwa shi kaga sunna ce ta annabawan Allah tun daga annabawan Allah har malamai duk mai da'awa in yayi wa'azi kuma ya ga al'umma ta dage saboda shi ya san abin da zai biyo baya idan malumai suka yi wa'azi annabawan Allah suka yi wa'azi al'umma bata saurari wa'azin su ba to wa'azin Allah zai biyo baya jama'a muna fahimta idan annabawa suka zo suka yi wa'azi aka yi kunnan uwar shagu da wa'azin annabawa ba a doke shi da muhimmanci ba haka malumai suka zo suka yi wa'azi aka walakantar da su a rayuwa ake gaya musu baƙaƙen maganganu bayo aka fara ba to wallahi ka saurari abin da zai biyo baya wa'azin Allah zai zo shi kuma wa'azin Allah wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa hatta ma man sai su yi da gaske to yace inni la amalikum min alqalin ni tabbasa game da aikin da kuke aikatawa to wallahi ni dai yana bakanta min dare sannan kuma ina bakin ciki shi matukar bakin ciki a ce al'umma ta kuna aikata wannan da haka wa ana bari'un minkum ni na barranta daga ku ba ni ba aiki da kuke yi to da yayi musu wa'azi ya ga suna mai barazana to dole kaga in kai wa'azi kai wa'azi malami ba a ji ba abin da ya kamata kai shine ka daga hannu kai addu'a sai kai addu'a bai fito yi zanga-zanga ba bai- ai akwai musulmi tare da shi bai ce mu zo mu mu yi abu ba a'a ni yayi saboda ya san da shi yanzu bai da kuwa bai da wata haula sai akan waje sai wajen Allah subhanahu wataala shi yayi iya nashi wa ma'alar rasul illa al-balagul mubin wa'azi Allah yace yayi wa'azin to yanzu me zai biyo baya sai ya daga hannu ya addu'a yace rabbi رب نجني وأهلي مما يعملون ya mhm.
فنجيناه وأهله أجمعين
Mm.
إلا عجوزا في الغابرين Mm.
ثم دمرنا الآخرين Mm.
وأمطرنا عليهم مطرا Mm.
فساء مطر المنذرين Allah ya ce rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun sai annabin Allah annabi Lut ya daga hannu sai ya addu'a ya ce rabbi nau ana taqdiri akwai ya'un akwai ya'ul mun ya'un nida ma'ana ta ya rabb ya ubangiji daga cikin wato anna- addu'ar annabawa idan ka lura mafiya yawan annabawa za su yi aka suna kawo kalmar rabb imamu ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullahu ta'ala yace akwai wani sirri anan akan ka dinga addu'a kana ya rabbi ya rabb akwai wani sirri anan yayi dogon bayani akan wannan amma ga annabi lutu yayi addu'a yace ya rabbi najjini ya ubangiji na ka tseratar da ni min al'azab alladhi yastahiqunahu bi amalihim alqabih daga azabar da wa'annan al'umma da suka cancanta ai musu da suka ce ai musu azaba me yasa suka san zai musu azaba bi amalihim alqabih saboda suna aikata mummunan aiki shine luwadi ya Allah in ga tashi tsiratar da ni ba ni kaɗai ba ana wa ahali ni da iyallaina da duk wanda iyal ba yana nihin matarsa kaɗai ba a yana nihin waɗanda suka yi imani iyalinsa ne wato iyalansa ne duk gaba ɗaya ya ce ya Allah ka tseratar da ni da ni da iyallaina da game da watan azabar da suka cancanta a yi musu saboda aikin da suka aikata ya cancanta a yi musu azaba Allah ya ce fa najjaynahu sai muka tseratar da annabi lotu wa ahlahu da iyallansa familinsa da kuma masu imani suke tare da shi Allah ya ce ajma'i daga baki daya duk mai imanin da yayi imani bayan ruwa yana tare da annabin Allah annabi Lut Allah ya ce najjaynahu za ka shi asiga ta madi Allah ya ce mun riga tini mun kaddara a littafin mu cewa ina za a tsiratar da su Allah ya kaddara za a tseratar da su Allah ya ce fa najjaynahu sai muka tseratar da shi wa ahlahu da iyallansa ajma'ina baki ɗaya har da masu imani ma Allah ya ce illa ajuzan banda ajuz Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da yazo a ƙarƙashin wannan aya illa ajuzan fil ghabirin yace ajuzan bi ma'ana wato imra'atuhu matarsa banda matarsa dan ita fil ghabi tana cikin wa'inda za a halakar albaqina fil azabi tana cikin wa'inda za a yi wa azaba har ma ci gaba- ya ci gaba da cewa baqiyat fa halikat ma'a man baqiya min qaumiha hina amarahu Allah an yasra bi ahlihi illa marata ita matar annabi lutu tare da ita aka fita amma kuma da Allah ya kaddara mata cewa watan tana cikin wa'inda za a halakar dawowa ta yi lokacin da mutane suka fara wasan kururuwa an falakar da su don Allah sai da ya turo mutane in ka dibi suratul hud da suratul a'raf da suratul hijr har yau da kuma wannan shu'ara'i da ma suratul qaf Allah ya ka duka wannan tarihin annabin Allah annabi Lut sai aka turo masa mala'iku guda uku da Mika'il da Israfil da kuma Malikul Maut suka zo wajensa a suffa ta mutane suna zauwa sai matarsa ta kai ta kai labari wa mutanen gari dama akwai azazza cewa idan aka yi baki tana dinga ba da labari ta ga musu cewa ai mai gida ya yi baki kuma wallahi wa'annan ɗan hannu ne a sai ne da ɗan cika su a ce wannan ɗan hannu ne ma'ana da shi ake business kenan da shi ake cuwa-cuwa ci ai wa'annan yan hannu ne sun haɗu ke kun su haba laraba da su jajawur ko da aka jima ga su waja'ahu qawmu waja'ahu qawmuhu yuhraquna ilayhi sai ga su suna suna watan gudu ana gaggawa zuwa gidan annabi Allah annabi lutu an yi baki maza kowa wai zai tawo annabin Allah ya luwari sai ga shi annabi lutu wato abin ya mai kunci a rayuwa yace dan Allah kar ku kuma tarin cikin baki na wai alaysa minkum rashidun rashid cikin ku babu mutum mai hankali da zai ce nuna muku cewa baki ne wa'annan yace wa in haula'i banati hunna aqharu lakum ai wannan diyana ne malaman da suka ce bayan ne diyan shi take shi ba a'a watan duk matar da ke wannan lokacin diyar annabin Allah ce saboda mi saboda shi annabin Allah ne ce haula'i banati suka ce ai wa innaka la ta'lamu ma nuridu annabin Allah lutu fa ga sa abin da muke bukata mu matan ba mu damu da su maza muke da bukata sai mala'ika ya kira shi ya ce kakka damu kakka watan kakka saka ga cikin damuwa mu ba mutane bane inna rusul rabbik mu manzannin ubangijin ka ne lai yasilu ilaina kuma har abada ba yadda za su yi su faɗe mu ba za su iya ba amma abin da za mu yi shine kai da iyalanka kowa ya barge ki sai ga annabin Allah ya mutu ka cika alaysa subihu bi qari haka take ga ciki so hud kai kai gaskiya ya mutu su bayin mata yi da za a karewa da su yi wa'azi an kiji yanzu azaba ta zo sai aka ce mai to kawai ya kwashi iyalinsa cikin dare ya barge shi ya hijira cikin dare sai ga annabin Allah ya tattara duk mai imani ya ce Allah ya ce mu barge shi suka kama hanya suka fita har da matarsa a ƙarshe ita dawowa ta yi shine Allah ya ce illa ajuzan kaga ana ba annabin Allah labari cewa banda matarsa ba ita gaba daya minal ghabirina tana cikin wanda za a halakar mallu suka ce wannan shi na cewa ba dan ka dan malam ba ka zauna kana sabon Allah ba ka bauta wa Allah karatu ubanka daban kuma aikin ka daban eh shi karatun babanka ba zai amfani ba sai in ka yi amfani da karatun kai ma ka aikata aiki amma dan babanka na malami to ba shi ke na cewa kai ma malami bane kuma kana da damar kai da kake so kamar da kasan in babanka na da kuɗi wannan kuɗin ba naka wani sai lokacin da ya mutu to haka karatun babanka ba karatun ka wani sai lokacin da babanka mutu amma baka gada littafi in ma zai kuma sai daga saida Allah ya samu dace to shine Allah ce illa ajuzan fil ghabirina sai matarsa tsohuwar wato muguwar tsohuwa ce a cikin gasa akwai irin wannan tsohin masu masu kullu munafici cikin unguwa ita ba ta bari ayi aure amma kuma tana hada tana hada tana hada fasaji wannan tsohin Allah ya shirye su suna nan su ba za su bari ayi aure ba amma duk wani sabon Allah suna ƙoƙarin su yi communicate su hada yan da zaune tsaye ne sai Allah ce sun madammarnal akharina sai muka waton halakar da al'akharina wa'incin da suka yi saura cikin garin garin annabi lutu suna mun shi annabi lutu mun gai wato dan uwa ne jika ne nawa na azara na baban annabi ibrahim to Allah ya ce sun madammarnal akharina sai muka halakar da muka darkake al'akharina wa'inda suka yi saura a cikin garin annabi lutu wace irin azaba Allah ya sai Allah sai Allah ce wa amtarna alaihim matara sai muka kwararo musu da wasu irin ruwa sai Allah wa amtarna sai aka kawo su mafudul li ajalihi ko kuma ka ce masdari wa amtarna alaihim matara Allah ce muka kwararo muku muka kwararo musu da wasu irin ruwa wa'inda ba su misaltuwa wani irin ruwa ne ba irin ruwa ba da kasa ana ruwan sama a'a su da Allah ya tashi musu ruwa wa arsalna alaihim hijaratan min sijji haka Allah ya ce muka turo musu wasu dutse na narkun azaba wannan musawwamatan inda rabbika sannan kuma kowace dutse an rubuta sunan kafiri kowane dutse zai fada daidai kafirin da aka turo shi zuwa gare shi a ƙarshe kai gaba ɗaya sai Allah ya magarin juyin waina manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai da ta kai sararin samaniya wato ana jin kukan karne da kukan kaji wa'annan mutanen abin sannan an jibril ya ɗiga su sai aka juya su gaba ɗaya aka jike kasa da su azabar da Allah musu sai da aka musu ruwan azaba na duwatsu na jahannama dan Allah ce min hijaratin min inda rabbika daga wajen ubangijinka ibn imamu tabari yace wannan shi ke cewa ba dutsen duniya bane wato duwatsu ne special daga wajen Allah subhanahu wataala shi kuma in kaga an tuzo dutse daga wajen Allah to daga jahannama yake da kaga an ce maka hijaratan daga can wajen Allah to daga jahannama take babu sassauci to sai Allah ya turo musu wasu irin duwatsu daga jahannama dauke da sunan kowane arne domin ta halakar da shi wannan dutse na jahannama ne sai suka aka darkake su bayan nan an darkake su bai isa ba sai Allah ya ce kuma sai muka jimi sai muka abin nan faj'alna aliyaha safilaha a hudu sai Allah ya ce sai muka zame da ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa dalilin mi dalilin ana laifi ɗaya luwadi Allah ya gafarta mana wallahi ba dan da addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akan al'umman mu ta nan ta wannan lokaci da tuni an kare da yanzu wani irin luwadi ne abba ai dan neman duniya mutum zai yi luwadi wani da yaro tsanana wani ma bal ma wani zaka ganshi da ɗalibai wani ma malami ne wa abin nan a makarantar allo a so da yawa zaka ji in kana sauraron rediyo ba wuce wata biyar ba Deutsche Welle ta bada labari na wani irin da ake sa kula da ɗalibai shi ma yana so ya yi kuɗi aka ce sai ya yi ludi to dama abu ne na iskanci duka dama a ƙarshe dai kama shi aka yi kuma aka tura shi gidan kwasu to malamai sun yi maganganu kan shi mai aikin lutu mai aikin liwaɗi afwan wani irin sakamako ya kamata a yi masa miye hukuncinsa اتفق الأفؤاء اتفق الصحابة tun daga zamanin sahabbai ijtama'a akan dukkanin wanda aka kama da laifin luwadi hukunci hukuncin kisa ne ibn al-qayyim al-jawzi ya kada wannan a cikin littafin sa duk wanda aka kama yana luwadi sakamakon sa sakamakon kisa inda malamai suka yi sabani kashe shi za a yi da takobi ko jefe shi za a yi ko ya za a yi mai malamai suka ce abin da za a yi shi ne hukunci shi alkali ya dibi hukunci ya dace da shi to yan uwa lutsi yana da adrar cutarwa kala kala akwai cutarwa diniya luwaɗi na cutar da mutum bangaren addini adrarul khulqiyya akwai cutarwa ɗan bangaren kuma ɗabi'u ɗabi'ar ka za ta canza da yadda aka santa sannan kuma akwai adrarul nafsiyya akwai cutarwa irin ta rayuwa ta bangaren ranka in mutum yana liwaɗi da gan shi mutum ne mai yawan tsoro ba ta mai liwaɗi ba da jarunta in ga mutum na liwaɗi zaka same shi akwai tsoro ta tare da shi sannan wal wahsha zaka same shi mutum ne mai son yawan keɓance kansa zai zai zai zai zai keɓance kansa shi ma cikin al'umma kamar da corona ta kama bai bukatar zama cikin al'umma sannan kuma akwai ar-raghbatu fil azlati wal intiwa kuma ga al-qalq kullun cikin fargaba yake ga kuma son ya dinga keɓanta cikin al'umma sannan kuma akwai a shi'ur bizab mutum zai dinga ji kullum a ransa laifi yake yi bancin wannan kuma adrar cutarwa ta bangaren rayuwa akwai adrar sihiyya cutarwa ta bangaren lafiyar kan annabi adam na farin arrabatu anil anil mar'a bangaren abin da ya shafi lafiya idan mutum na liwadi zai shi bai shawar mace a wannan rashin lafiya ne akwai irtika'ul adalatil mustaqim wa tamazzuqihi yana sanya gabobin mutum su salwance mutum kamar shi inda ta kama shi ciyan gabobi dalilin lura ga mutum bai iya tsaye bai iya miƙewa tsaf sai ga dole sai an samu bangaren jikinsa ya shanye sannan kuma akwai ciwon yawan ciwon typhoid in mutum na liwaɗi bai rabuwa da typhoid da kuma tsamuka ciki in mutum na liwaɗi sannan kuma tana sa ciwon sida luwaɗi na sa ciwon yana sa ciwon sida sannan kuma yana sa wani ciwo na fata a jikin ɗan adam to sai suka ce ya mutum zai wanda Allah ya wanda ya jarrabe kansa wanda ya faɗi cikin wannan abin ya zashi ya kare kansa suka ce na fara at-tawbatul nasuha in kana cikin masu yin luwaɗi hanyoyin da zaka kare kanka da luwaɗi shi da mutum ya tuba tuba mai kyau na biyu al-ikhlas lillahi azza wa jalla mutum ya dinga yi aiki dan Allah ka tsarkake niyyar kai dan Allah na uku as-sabr kai hakuri in ma talauci ne ke cin ga kana son kai kuɗi to alheri ne gare ka kai abin da Allah ya tarda maka a gobe alkiyama inda ba ta karewa ya fi wanda kake nema a rayuwar duniya na wani malamai suka ce mujahadatul nafs wa mukhalafatul hawa mutum ya dinga kokari wajen tilasta ransa akan aikata aikin alheri da kuma watan watan kokarin hana ransa akan abin da yake bukata na son rai sannan al-istishar al-istishar ittila'illah mutum ya dinga tunanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana leƙansa duk aikin da kake Allah yana kama yana ganin ka ba ka tunani lokacin da kake luwaɗi mutuwa ta zo maka ka tashi inin alƙiyama kana luwaɗi musiba ta zama musiba na shi zuwa suka ce imtila'ul qalbi min mahabbatillah ya zama to zuciyarka ba abin da kake so sai Allah ka san abin da sa mafiya mutanen muke halaka shine son duniya ya fi son da muke wa Allah subhanahu wa ta'ala to ya zama to kana son Allah fiye da komai a rayuwa na bakwai malam suka ce al muhafazatu ala salati ma al jama'a kiyaye sallah cikin al'umma kiyaye sallah cikin al'umma na tawa suka ce as-sawm azumi yawaita yin azumi ko ba a cikin wata ramadan ba na cikin abin da ke kare mutum da fadawa a cikin wata mummuna aiki na na liwadi na tara da na goma al-iktaru min qira'atil qur'an mutum ya yawaita karatun al-qur'ani dan shi qur'ani magani durshi lafiyar ka zai warkar da kai sannan kuma na goma shine mutum ya yawaita yin azkar irin addu'o'in safe da irin addu'o'in yamma na sha ɗaya annadru fil awaqib mutum ya diba dibin irin labarin mutanen annabi lotu irin abin da ya same su ga irin yadda Allah ya musu azaba to ka dinga dibin wannan kai ma ho baka gushe ba sai Allah shi maka wannan na sha ɗaya ko na sha biyu mujalasatul ahya mutum ya dinga zama ta da mutanen nagari ko mujanabatul ashrar mutum ya dinga nisantar mutanen banza na sha uku shine addu'a mutum ya yawaita yin addu'a malumai sun zano abubuwa talatin da biyar da ke hana mutum da ke sa mutum ya samu sauƙin fadawa a cikin watan ɗagiya ta liwaɗi Allah subhanahu wata'ala ya kare mu sai Allah yake cewa sun madammarna al'akharina wa amtarna alaihim matara Allah ce fasa'a matarul munzari Allah ce tir da watan ruwa da aka yi wa waɗanda aka yi musu gargaɗi aka ce su dena suka idenuwa Allah ya ce kun ga ƙarshen su to Allah subhanahu wataala yana babu labarin al'ummar ta gabata domin ya zama to izna da wa'azi zuwa gare mu kaga abin da ya faru da mutanen baya bai gagare Allah shi bai da shi ba a yanzu a wannan lokacin ashe amfanin karantarwa na wa'azi na alqur'ani idan ka ji abin da aka yi wa al'ummar baya kai kuma ka nisanta da wannan abin sai kuma Allah ya kare ka Allah ce fasa'a matrul munzari Allah ce ruwan da aka yi musu wallahi yayi muni don ruwan duwatsu ne Allah ya kare mu sai Allah ce inna fi zalika inna fi zalika la ayan wa ma kana aktharuhum mu'minin وإن ربك لهو العزيز الرحيم Allah ya ce inna fi zalika la'aya tabbas a cikin wannan karatun da aka yi wannan labarin da Allah ya bamu na annabi lotu wanda ba nan kaɗai bane a shu'ara'i Allah ya kira su na annabi lotu sai da Allah ya rubuta annabi lotu a alqurani so 27 Allah mai kuje gube cike so 27 Allah ya kira lotu kalmar lotu a cikin alqurani to Allah ce inna fi zalika tabbas a cikin wannan labari da muka bayar na annabin Allah annabi lotu Allah ya ce la aya ma'ana la ibra akwai abin wa'astuwa akwai darasin da ya kamata dukkanin mutum ya doka amma ba kowane mai hankali Allah ce inna fi zalika la ayatin wa ma kana aktharuhum mu'minin sai dai mafi yawan mutane su kasance masu yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba sai Allah ce wa inna rabbaka lahuwa al-azizur rahim tabbas ubangijinka cewa da Allah subhanahu wa ta'ala shine al-aziz wanda ya buwayi kowa Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama sai maka azaba wala ya khafu ubaha sannan kuma ar-rahim in ya ga dama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya maka yi cikanka ya sa kuma ka shiryu ka daina aikin da kake ya Allah ka kare shirye da mu ka dora muka tafarki majalisi sai Allah ya ce كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
Allah ya ce kazzabat ashabul aikatu kazzaba ashabul aikatu mursali Allah ce mutanen al'aika malaman tafsiri da suke akwai imamu qurtubi akwai wato ibn kathir suka ce ashabul aika ita al aikatu wannan sunan wani icce ne da wasu wa'annan mutane suke bautawa su itacen ɗin icce suke bautawa don wawanci su ne allolinsu mutanen annabi shu'aib dan wawanci suka kama itace suna bautawa to Allah ce kazzaba ashabul aikatil mursali mutanen ma'abuta itaciya sun karyata manzannin Allah subhanahu wataala wani manzo su karyata shine annabin Allah annabi shu'aib idh qala lahum haka ne idh qala lahum shu'aib ala tattaqun yayin da dan uwansu nan duk Allah bai kai idh qala lahum akhuhum shu'aib ba akwai inda Allah ya kira su dan uwansu إذ قال لهم شعيب لغة عند النبي الله النبي شعيب يتي مسو ألا تتقون أشي بذاك تسورا الله سبحانه وتعالى با وينا أيكن دكوك يينا سابon الله سبحانه وتعالى نتوي ما أوني لكم الظالم تهانا متاني بالتفرق الله su mutanen annabi shu'aibu su kuma tasu fitinar tasu jarrabawar da aka jarrabe su da ita shine tauna ma'auni in za su wato za a auna litir ba a cikawa in ana awo sikeli bisa kilo ba a cikawa ai aka zo wajen auna metir ba a cikawa su matsalar suke haka shi ma wannan musiba ce al'ummun ana ta bamu labari su abin suka suke fama da shi a tatafif a tauye ma'auni wajen cika awo ba su a cikawa amma in suka je saye kuma sai su zo da katon adin awo tiya in suka zo cikin gari kuma sai su sai da ita irin yadda ɗan kasuwa mu suke yi da yawa daga cikin wasu 'yan kasuwa musamman masu tafiya ƙauye su yi awo irin abin da shafi hatsi masara dawa da miyar malahiya ma wannan da miyar buro sai aka kai ƙauye ɗakin su da ƙatakattun tiya ko 'yan marba ana aunuwa da ƙauye amma ana zawa cikin gari kasuwa sai kaga kuma an aje wata ta tafiya ƙauye ce sai a kuma wanda bata kai gari ta ba ana aure wannan wato ibnu hajar ibnu hajar al-asqalani ya sanya cikin manyan manyan al-kaba'ir yace tauye ma'aunar cikin manyan manyan kaba'ir babban zunubi ne babban laifi ne to mutanen annabi shu'aibu aiki suke nan tauye ma'auni annabin Allah ya ce musu ala tattaku ba za ku tsoron Allah ba ku dinga cika ma'auni inni rakum rasulun amin fattaqullaha wa atiun yace tabbas ni manzo ya amintacce ni manzo ya zuwa gari kuma amintacce Allah ya aminta da ya bani annabta kuma kuma kun san cewa ni amintacce ne a cikin ku yace wa ma as'alukum alaihi min ajr wa atiyun ku min da'a ku bi ni so da kafa ku bar abin da kuke yi domin in kuka bi ni akwai tawatan dacewa da aljanna cewa ma as'alukum alaihi min ajr bana neman ku bani wata jinga ku biya ni dalilin na muku wa'azi kun gane gaskiya ban bukatar ko lanku in ajriya illa ala rabbil alamin ya ce tabbas lada ta jingira aiki na tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne zai biya ni shi yasa malami in za ka yi wa'azi kai dan Allah kar kai dibin wanda kake wa'azi gidansa ya baka kuɗi a'a kai dan ne da Allah subhanahu wa ta'ala in kai dan Allah sai Allah ya kawo a baka abin kuma ka samu lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala riba bi da bi kenan amma ka sanya dukiya gaba to hadari ne ga malami shi yasa ake bukatar in ka dibi duk tarihin malaman duniya daga kowanne ya dogara da kansa ne ta haraka sana'a ne abin da zai ce da gidansa in ya zo wajen da'awa ko wajen waye sai ya ga masa gaskiya amma yanzu da an kira ka an baka dan wani abu kuma sai ka ji akwai gaban wanda ke jin kana tashi kana tsoron ka faɗi gaskiya an samu matsala kenan yace wa ma as'alukum alaihi min ajr bana neman ku bani wata lada ku biya ni in ajriya illa ala rabbil alamin tabbas lada tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai cikin wasu zai ce au fulka awful kaila la takunu min al mukhsirin wa zinu bil qisasil mustaqim ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله يتي أوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأثوا في الأرض مفسدين الله يتي auful kaila sai annabin Allah annabi shu'aib ya ci gaba su wa'azi ya ce auful kaila ku ji tsoron Allah ku cika ma'auni wajen awo ku cika shi wala tabkhasu nasa ashiya'ahum kada ku tauye wa mutane haƙuƙuwansu haƙƙin mutane ku ji tsoron haƙƙin al'umma haƙƙin al'umma annabin Allah ce kada ku tauye musu haƙƙinsu wala ta kunu min al-mukhsarin sannan kuma kakku zama cikin masu tuye ma'auni wazinu bil istas mustaqim in za ku yi awo to ku cika abin awon ku ya zama to mi kake cikin adalci kada a dinga awo rabi da rabi a'a au cika ma'auni ka ga mutane gaskiya ni fa wannan kaza yake dan sai da Allah subhanahu wa ta'ala yayi alkawalin azabar duk mai tattauye ma'auni Allah ce wailun lil mutaffifin azaba ta tabbata wailun lil mutaffifin alladhina idza kalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن ألا أولئك يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم.
ليوم عظيم يوم Allah ya ce wailul lil mutaffifin kwarin azaba halaka da tabewa da kuma tabbata cikin jahannama ya tabbata da duk wanda yake tauye ma'auni wanda wajen awon kilo wajen awon mekin wale da san sai ya auna katir da business kaga ɗan ɗan centimeter ne jigo to Allah ya ce ya shiga ciki mai auna kilo bai cika shi da kyawu Allah ya ce wailun mai ɗaukar tiya ko ƴan marba ya auna bai cika Allah ya ce wailun azaba ta tabbata gare su wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun su idan suka tayi saye wajen mutane suna cika ma'auni in yaje zai sayo to zai ciko ma'aunin da kyawu amma idan yazo zai auna muku kuma to kuma sai an rage sai an dan toye ma'auni sai Allah ya ce wai ala yadullu ulaika annahum mab'uthun mai irin wannan abu mai tauye ma'aunin bai tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala ya tada shi liyaumin azim da wani irin mai girma irin alkiyama irin da kowa yake ta kansa irin da kowa yake neman tashi ta fita shi irin da ba wanda zai amfani da shi illa man atallaha bi qalbin salim irin da duk wanda ya zalunci ya ci amana ya yaudara ba zai ba zai tsira ba irin duk wanda ya ci ka'inci wanda ka ci abin mutane in bai yayi maka wasu Allah ya tambaya wa kaga cin zalu biyu ne na cikin watan akhlaqul mazmuma da bi'u la lalku mutum ya dinga tona ma'auni a cikin al'umma yace waznu bil qistasil mustaqim in za ku auna ku auna da abin awo mi kike kada ku tauye ma'auni an yi hadda masu wai ka ga lalacewar zamani har masu gujiya suna tauye ma'auni irin gujiya da ta kadago da ake sa cikin kwanko sai an dake ta sannan a zuba gujiya a cikin tafif wallahi an tauye ma'auni Allah ya taso shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sake cewa ya ma'sharal muhajirin khamsun idab tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna annabin Allah ce abubuwa guda biyar abu guda biyar ya ku taron wani suka yi hijira abu guda biyar idan aka jarrabe ko da su ya ce ka ina roƙon Allah ina riƙa muku kariyar Allah kan Allah ya sa ku haɗu da waɗannan abubuwa guda biyar daga cikin musu sai manzon Allah yake cewa lam tazharu lam tazhar lam tazhar al fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihum al ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim annabin Allah ya ce al fahisha ba za ta bayyana ba a cikin al'umma al fahisha ba za ta bayyana ba a cikin al'umma a dinga bayyana da sabon Allah karara har ana ganin ka in ba ka sabon Allah ba ka waye ba Allah ce hatta a'lanu biha sai da kuma ana fifiyekin sabon Allah yanzu wace irin sabon Allah ne ba a ba a tallatawa a duniya kana shiga kana shiga Facebook a mana fara da fara gani hoton mata tsirara kana fara shiga youtube abu na farin hoton mata tsirara duk inda ka shiga yanar gizo ka ji duk tsabar ana son a lalata mutane in ka ce zaka shiga google kai da cikin bahasi na addini to sai kana da mega amma in bangaren sabon Allah ne ko garaci ne banza ne abin da ake da bukata wai baka digital baka shekara 18 ba kace zaka fara kallon duk abin da yake haramun da ta kai kana kai akse ayi akse kai ka shiga lahiya launi da fa babu matsala to mu zaci duk al'ummar da ta cika sabon Allah har ta bayyana shi ta nuna shi iri da iri kowa ya gasa to sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da watan ba'un alwaba annoba jama'a yanzu cikin duniyar yanzu ina ne babu annoban nan ta- ta- ta- take take damuwar mutane covid-19 a wace ƙasa ce babu me da ni sabon Allah ne yayi yawa ashe da shugabannin da suka da tagar sun yi karatu sun karanci addini sun je makaranta ga malamai sun karanci qur'ani da fiqhu da hadisan manzon Allah wallahi ba su da wasu mai zirme zirme shirme wallahi cewa za su yi a tai a duk sabon Allah a liƙe mu ga mu tsere sabon Allah cikin ƙasa in Allah ya dauke mana bala'i ba duk da ga an yawaita sabon Allah to wallahi sai Allah ya jarrabe su da wata annoba sai ga shi aka aka annoba hatta kai wai an la hawla wala quwwata illa billah an liƙe masallacin ne kuma ga dalili wa manzon Allah ne kuma o ma yantiqu anil hawa kasan da babu
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa shi annabin Allah baya furci sirrinsa wallahi wannan magana ta manzon Allah gaskiya ce duk lokacin da ga wato annoba ta bayyana cikin al'umma to ka je ka je ba sabon Allah ne yayi yawa nan malami suka ta wa'azi dare da rana dan Allah huricin da aka buɗa wuri kaza da kaza cikin Niger sabon Allah ake a tsira to har ta kai ta kawo Niger da ake cewa wai kada- kashi 90 ba 100 ba ɗaya duk musulmi ne wai sai baka ba mace hannu kai ba kawai ne baka waye ba wai musamman irin yan bariki an dauki irin zina yanzu wallahi ka je mai a ce maka an hito post trezer an hito hutun trezer wallahi wani bai kuma gidansa gida ya gina musamman dan karuwa ta zo ta karuwanci da ita tun ne Allah bai jarraba mu to daga ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ke cewa sannan kuma babu walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bis sinina ba al'umma za ta tauye ma'auni ba ce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kama su da bari shekara da shekaru ba a yi abinci mai albarka ba yanzu yin shaunar gargaji an ci an yi jami dubu mutum ya yi noma jami dubu da kowa za a yi gaji ana dubbai dubbai na akai rabu ne ke dami dubu da to yanzu kai kuka asirki noma ka dami dubu me ya kawo wannan yan kasuwa ana tauye ma'auni nasihar mu kusan ta ƙarshe yan kasuwa musu ji tsoron Allah ka dibi watan ramadana ya shigo amma kuma abinci ya ƙara tsada kun babu kuma da kinda aka yi malam ba yi kuma ba abinci jibge yake cikin manga za a je an a aje kuma ga ramadana ya shigo wani a tausaya a rage wa bayan Allah farashi a a lokacin wai so muke maga musulmi ya ka ta kuki azumin wai ku wahala Allah kun yi kaɗan masu kuɗin nan muddin muna in Allah na tare da mu Allah ya ce muna yana tare da mu aikin banza ne kowa ya ƙara mu kuɗi abinci kuɗi wallahi sai Allah ya azata bayan su da abin da za su ci bawan Allah dan rashin adalci baka yi koman ba abinci na ba ƙara maka fatanci ba babu takis babu komi abinci ka shekara cikin mangaza dan azumi ya zaka ya zaka ƙara wa abinci abinci ka kuɗi la ka tsoron Allah wannan nau'i ne na khiyana ha'inci ne kuma yaudara ne Allah ya kare mu to annabin Allah ya yi wasan addu'a akan cewa ya ya yi mutane su wa'azi akan cewa su yi kokari su cika ma'auni watan kuma kasu mi kasu zamanto cikin masu tauye mutane haƙuƙuwansu ayoyi bi na ƙarshe sai Allah ya ce واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من to kuma الصادقين
ba mu samun fassara wa'annan ayoyin nan ya kamata mu kwana sai kuma gobe in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta khairul kalami ma qalla wa dalla wa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh